أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها كبركة من السادوة أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبدا كراتمنا عمدة الفقه wallafawa al'imam wafiƙuddin ibn ƙudama al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne majalisi na 67 a cikin karatun wannan littafin muna 17 ga watan shawwal hijira 18 ko a lissafin mu 17 18 ga watan shawwal hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan shidda ga watan biyar ko hudu shidda ga watan hudu a kalandar bature 2025 idan ba manta ba karatunmu na ƙarshe mun ƙare bayani akan babi wanda yake mana bayani akan hajji da umara yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan cinikayya shi ne malaiki bayyana mana yi mana kitabul buluwa wannan littafi ne wanda zai mana bayani akan harkoki na kasuwanci saye da sayarwa idan an ce albai a ainihin harshen larabci shine ya kumshi kamar yadda suke cewa a ammu min albai'i shara'an tarifin da malaman shari'a suka bashi to ya kumshi komai da komai misalin su suna bayani akan albai huwa akhdhu shay'in wa i'ta'u shay'in hatta law kana ala sabili al'ariya aw alwadi'a shine in baka ka bani abinda na baka nan koda ya kasance aro ne ko jingina ne ko wani abu makamancin haka dukkan shi ana kiran shi da albayya shi sanya suke cewa ma'khuzun min alba'a gaba an auki wannan suna ne daga alba'a shine wani bangare na daga kai ka dauka ka bada ya kamusa wannan shi ake kira da ciniki su kuma malaman shari'a he suka bambanta suke cewa a'a abinda ake cewa albai shine mu'awadatu malin bi malin ligaradi at-tamalluk shine in baka wani abu ka bani wani abu ko in baka wani abu wanda yake da kima ta dukiya ka bani wani abu wanda yake da kima ta dukiya amma dai da garadin zan mallake shi ne har abada ya koma mallaki na ya tashi daga hukuncinka ya dawo hukunci na kaga idan ka dauka zaka gani bangaren malaman luga da suka bayani suka yi bayani akan albai ya kumshi komai da komai shi kuma nan wajibi ne ya kasance abin nan ya tashi daga hukuncinka ya dawo hukunci na har abada ya koma mallaki na aka idan ka ɗauka koma bayan haka kaga haya ina iya ɗaukan abu na in baka akan zaka bani wani abu amma dai baka mallake shi har abada ba misalin haya kaga ai ba a ce mata ba kasuwa ba kasuwa ce ta wani bangare amma dai ba bi gardin tamalluku ba ba za a kiraye ta ba a bangaren shari'a ba da albai he dai a kiraye ta da ijara misalin jingina na baka abuna he ka bani wani abu wanda zan ta yi an yi amfani da shi radda na medo makan amshi kayana kaga wannan ba za a kiraye shi ba kasuwa ba sai dai a kiraye shi jingina amma dai a harshen larabci za a kiraye shi da albai kamar yadda suke bayyanawa a ammu min ta'rifihi shar'an kada mu tsawwala malai yake cewa kitabul buyu qala Allah ta'ala wa ahalla Allah al-bai'a wal bai'u mu'awadatu al-mal bil mali wa yajuzu bai'u kull wa yajuzu bai'i kullu mam kulli mamlukin fihi naf'un mubahun illa al-kalba fa innahu la yajuzu bai'uhu wa la ghurmuhu ala mutlifihi لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه أو ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ولا بيع مع ولا بيع معدوم ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من سبرة wanda yake cewa wannan babi ne wanda zai mana bayani akan cinikayya saye da sayarwa dalili akan halaccin saye da sayarwa shine malam ya fara kawo tsokaci ya kawo wannan ayar yace faɗau Allah madaukakin sarki wa ahallallahu albay'a lalle ubangijin ku ya halatta muku saye da sayarwa wal bay'u abinda ake cewa saye da sayarwa bangaren halshen malin mai fiqhu shine muawadatul mali bil mali shine canjan dukiya game da wata dukiya in baka ka bani wa yajuzu bai'u kulli mamlukin an halatta mana sayar da dukkan abin da muka mallaka wanda namu ne fihi nafa'un mubahun da kai anwani wanda anwanin shi halaka ne yace illal kalba sai dai kare wanda ana iya anwanuwa da shi anwani wanda yake haram amma dai haramun ne shi a saye shi fa innahu la yajuzu bai'uhu saboda haramun ne a sisaye da sayarwa bangaren kare ko a sai da kare wala gurmuhu ala mutlafihi kuma babu wanda ya kashe kare babu wata fansa ko babu babu wata ramuwa da za a sanya shi li'anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala sabida annabi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yanaha an samanil kalbi yayi hani da a ci kudin kare wa qala sai yake cewa bani qatana kalban illa kalba mashiyatin aw saydin duk wanda ya dauki wani kare ko ya mallaki wani kare in ba kare ba wanda yake na kiwo ba ko kuma na farauta na ƙasa min amalihi kulle yawmin qiratani a kullun za a ringa rage ladan shi a kowane yini matsayin qiradi guda biyu wala yajuzu bai'u ma laysa bi mamlukin haramun ne ko bai halatta mutun ya sayar da abin da bai mallaka ba a matsayin nashi ba illa bi izni malikihi sai dai da izinin wanda ya mallaki wannan abin saidawa au wilayatan alaihi ko kuma yana da inci ko kuma yana da an jibinta mai al'amarin wannan abin wanda za a saida yana hannun shi ya ce wala bai amala na fa'afihi kalhasharat kuma ba a sayar da abin da babu wani amfani a tattare da shi kamar ƙwarurruka wa ma naf'uhu muharramun ko kuma abinda amfanin shi haramun ne game da al'umma kamar giya yace kalhamri kamar giya wal maitati da mushi wala bai'a ma'dumin ko kuma mutun ya sayar da abinda babu shi kallazi tahmilu amatuhu ko kamar misalin mutun ne yake da baiwa sai suka yi cinikin idan ta dau ciki abinda za ta ayyuhar wannan na sai da maka shi akan kaza kaga ai wannan abu ne wanda aslan ma babu shi cikin ma ba a dauke shi baranta na ai cinikin shi au shajaratu ko kuma a'a yazo ya shibka itaciya sai ya ce idan ta girma ko na sai da maka ayan itaciyan da ita kuma itace yanzu ne aka shibka ta au majhulun ko kuma abinda babu shi ba a ma san da shi ba yace kalhamali kamar dabba ce wadda take da ciki sai aka ce a ai ga abinda na sai da maka abinda yake ciki abinda yake cikin nan an sani ya fito da rai ko ba zai fito da rai ba shine ake kira da bai'ul gara yace wal ghaibil ladhi lam yusa ko kuma abinda babu shi kana nan muna zamne sai nace maka zan sai da maka kaza abin nan ba anan da yake ba kuma ba a bayyana maka ba abin nan ga kala shi kaza ko kuma ba a nuna maka hoton shi ba wala tataqad wala walam tataqaddam ru'yatuhu kuma kai baka taba ganin irin shi ba shi bai nuna maka ba ga yanda abin nan yake ba shi ma wannan haramun ne a sayar da shi wala ma'juzin an taslimihi ko kuma abinda ka san mallakin ka ne amma dai baya iya dawowa hannunka misalin kayan ka ne an an sace ka riga ka tabbatar sun huta daga hannunka sai ka ce zaka saida ma wani kaga wannan abu ne wanda har abada ba zai dawo hannunka ba miyan malam sai kawo ya kal'abiki ya ce kamar bawan da ya riga ya bijire wa mai gidan shi ya tsere ba a san ina za a same shi ba sai ka ce wa na zo in sai da maka bawa na kaga wannan shi ma ba a cinikin shi ya ce wa sharidi ko kuma raƙumin da ya tsere ko raƙumin da ya ɓace ya huta daga garke ba a san ina za a same shi ba a zo a yi cinikin shi ya ce wannan shi ma bai halatta ya ce wa tsairu fil hawa'i ko kuma ya kasance tsuntsu ne a sama tsuntsu ne a sama iska yana tashi ka ce na sai da maka wancan nawa ka saya kaza na saya a zan bishin kwaso shi kaga abin ne wanda bai yiwuwa baka sani ka kama ko baka kama ba yace wasu sama ke filmai ko kuma kihi ne a cikin ruwa ruwan da ba a kankange shi ba ruwan da ba mallakin ka ba ruwan da baka iya kamawa ba ruwa ne mai tahiya ka ce a na sai da maka wannan kihi kaza ko iri kaza na sai da maka kai kuma kai baka kama shi ba ya ce dukkansu wannan layar juzu ya ce wala bai ulmaksubi illa ligasibihi ya ce ko kuma kayan kwaci an riga ya an kwace maka abin nan ka tabbatar ya riga ya huta daga hannunka ka ce wani zo in sai da maka kaza ya ce to a wannan halin shi ma haramun ne mutum ya saya sai dai ga mutane guda biyu shine illa ligasibihi sai dai ga wanda ya yi kwacen ya kwace maka kaga kayan ka ka ce to wani zo in sai da maka tunda ne yanzu ka riga ya ka kwace zo in sai da maka na karya kaya na miliyan biyu yake na sai da muka ce miliyan ɗaya na amsa ya baka wannan halaka ne ciniki ya tabbato ya ce auman ya ƙadiru ala akhzihi minhu ko kuma mutumin da yake iya kwato wannan kayan daga hannun wanda ya kwatan baban shi ne ko kuma a hukuma ce ko alƙali ne mutumin nan yana hannun shi a ya kwace min kaza eh kazan nan da ya kwace maka da kwai shi eh da kwai shi ya ajiye shi a gidan shi to sai da mun shi na sai da maka kaza shikenan ni na kwato in bido shi hannuna to irin wannan kana iyawa ana iyawa a kullu ciniki amma dai koma bayansu baya halatta ya ce wala bai'a gaira wala bai'a gairi mu'ayyani ko kuma mutum ya sayar maka da abin da ba a yi nuni a kan shi ba ya ce ka abdin min abidihi misalin yana da bawa guda 20 sai ce na sai da maka ɗaya daga cikin bawa na aka zo aka yi ciniki ba a nuna maka wani bawa ne ba shi ba wannan cinikin bai halatta ba au shatin min qati'in ko kuma wata dabba a cikin garke ya ce maka yana da garke dabbobi guda 100 gare shi sai ce a na sai da maka dabba guda daga cikin dabbobi na kai kana tunanin a ɗauko wadda ta hin kowace girma sai aka ɗauko wadda ta hin kowace ƙananta aka baka an sai da maka ita a jika goma a gani wannan abu ne wanda baya halatta wurin cinki ya ce illa fi ma ta tasawa a jiza'uhu sai dai idan kashi-kashi ne aka yi dabbobi ne dukkansu tsarinsa ɗaya yan shekara biyar-biyar ne ku dukkansu ko kuma a abinci ne an yi kashi-kashi ya ce to wannan ana iyawa a sayar da shi ya ce ka kafizin min sabura kamar wani kashi kashi-kashi na daga abinci wanda aka kakkasa wannan halaka ne a sayar da shi wannan shine karshen fasali na harko wanda malam wanda yi mana ko karshen babi nan malam sai ke bayyana mana babul bai ko kitabul bai ko kitabul buyu wannan littafi ne wanda zai mana bayani akan saye da sayarwa kamar yadda muka yi bayani mi ake nihi da albai shine mubadalati malin ko mu'awalati malin bi malin ko mubadalati malin bi malin li gharadi tamalluka shine in baka abin da yake hannuna dukiya ta ko wata kaddara ta ka bani wani abu wanda yake dukiya ko wata kaddara kwatan kwatinta da kasadin ni inna inna amsa ya zaman tonawa har abada kai ma idan na baka in kudi ne ya zaman to mallakinka har abada wannan shi ake kira da ciniki kamar yadda muka yi bayani koma bayan jingina koma bayan abin da ya shahi haya da sauransu wannan idan muka ɗauka matsala ta saye da sayarwa ubangiji ya bayyana mana halattinta a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin ayoyi ubangiji yake bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradib minkum wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ya ku wanda kuka imani kada ku ci dukiyoyin junanku da zalunci kurin ka zo ka yi babake ne don ka yi ƙarhin sha'a'a ya ce illa an ta kuna tijara sai dai idan ya kasance kasuwa ce makai da niyya a samu riba ina da kaza ina da wannan littafin ina so in sai da shi jikka sai ka ce wani a wani na nasa ya 180 e wani ka zo na sai da maka na samu ribar dala 40 a ciki wannan shi ne ake kira da kasuwa mu'awadati malin bi malin na baka wannan kaddara ta ce abuna ne matsayin dukiya yake yake a gare ni na baka ka bani abin da yake kwatankwacin shi wata dukiya ce ko kuma a wani littafi ne irin shi ka bani na baka eh ka na amsa aka zo da zaran ka amsa mun yarda mun yarda ciniki ya riga ya tabbatu shine al-ijabu wal qabula na baka eh na saya ka nawa ka saya na saya jikka eh ni ma na yarda na amince na dauki kuɗi na baka an kulla ciniki ba wani abu wanda zai tayar da wannan cinikin ma dama kun rigaye kun rigaye kun rabu daga inda kuke shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wal albayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa masu saye da sayarwa guda biyu masu ciniki suna da zabi akan cinikin su na baka ka bani kuɗi a lokacin nan ina cewa kai wallahi wannan cinikin na hasa bani kuɗi na ba wani wanda ya sai ce a ciniki wannan wa ayi na tun da ka riga ka bani kuɗi a a amma dai da zarar mun rabu yanzu to ba wani wanda yake ban mu da zaki ba wani zaɓi ciniki ya riga ya tabbata sai dai in zo in maka magiya ko kuma a in ce wani zo in sake sai da maka wannan abin bai muni ba ko kuma idan ya kasance da kwai da kwai aibu a tare da shi sai in nemo sai in medo maka a mai mun gurbi da wannan aibun nan wannan duka wannan a gaba malam zai kawo mana babubbuka wanda za su mana bayani akan haka to shine nan ubangiji yake bayyana mana illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai idan ya kasance kasuwa ce aka kulla da yardar juna na yarda na amince na baka eh na yarda na amince na sai da maka kowa ya amsa mun rabu cirki ya riga ya tabbatu haka idan muka koma wannan ayar da malam ya kawo mana wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta muku saye da sayarwa ya haramta muku riba dukkan wani nau'i na daga saye da sayarwa halaka ne kamar yadda malaman qawaidul fiqhiyya suke cewa al-aslu fil bai'i al-ibaha duk abin da yake saye da sayarwa halaka ne bai yi wa wane yazo ya ce mun a ina sai da yadiddika sai ya ce mun a ai haramun ne sai da yadiddika to ba mu dalili akan haramcin sai da yadiddika kinan asali akan sai da sayarwa na komai halaka ne sai dai abinda shari'a ta zo ta nuna mana ta ce mana kazawa haramun ne sai da sayarwar shi wannan shine malam ya bayyana mana dalili a cikin alqur'ani abinda aka yi ijma'i wa ahallallahu albai'a kaga shi sai ya nan ubangiji sai ya kawo albai da alif da lam alif da lam lil istighraqiyya tufidul umum dukkan wani nau'i na daga saye da sayarwa ubangiji ya riga ya halatta mana shi koma bayan abin da shari'a ta zo ta bayyana mana ta ce mana haramun ne to wannan wajibinmu ne mu nisance shi ne ya kawo wa harrama riba ubangiji ya haramta muku saye da sayarwa wanda yake na bangaren riba kaga ai shi ma ai kasuwa ce zan zo zan baka a lokaci kaza ne ka mai domin abin da ya yi haka saboda da kwai zalunci a cikin shi cin dukiyar wani wanda yake mai karamin karhi ba tare da haƙƙi ba akan zalunci ubangiji sai ya ce ya haramta saye da sayar wannan raba shi ne in ɗauka in ce maka zan baka jikka lokaci she bayan wata guda sai ka mai domin jikka da goma to wannan abin da ya hau saman wannan shi ake kira da riba haka ai kasuwa ce ka ba ni na yarda na amince zan medo maka amma dai kuma zan maka daɗi to wannan daɗin shi ne ubangiji ya haramta mana shi ne malam ya kawo mana ta'arifi yake cewa abinda ake cewa saye da sayarwa ciniki kenan mu'awadatul mali bil mali mu'awadatul mali bil mali shine canje na dukiya akan wata dukiya in baka ka bani shi ne irin ciniki na da ba ni ba ni gishiri in baka in baka manda ko shi ne ba ni in baka to nan duk da kasancewar ta'arifin da malam ya kawo shi ta'arifi ne wanda yake laisa jami bai cika ba tunda idan ka ce mu'awaratul mali bil mali duk abin da na dauka na baka yanzu misali ina da shago anan sai na ce maka to wani ga shago na nan amsa idan ka amsa duk wata za ka ringa bani jikka wannan jikkar da kake bani shi yake nunawa tun da mun yarjejeniya mun yarda mun amince shi kenan shago ya zo ya koma mallakinka a'a to kaga wannan ba a kiraye shi da ciniki ba amma dai yana iya daukan ma'ana albai lugatan bangaren luga yana iya daukan ma'anan saye da sayarwa amma dai bangaren shari'a shine duk abin da zan baka ka bani mabayin shi to ya kasance abin da na amsa ya koma mallaki na har abada in na mutu iya na su gada in kuma kai ka amsa abin da kai ma na baka ya koma mallakin ka har abada ba wani wanda yake da haƙƙin ya yi jayayya a kan kanshi shi ne nan malamai suka kawo suka ce wannan tarifin da shi malam ya kawo tarifi ne wanda yake ƙasir bai cika ba shi ne wajibi ne ya kasance liharar tamalluka abinda na saya a wurinka ya koma mallaki na har abada kenan koma bayan jingina koma bayan haya koma bayan wani abu makamancin haka shi ne da kwai ta'arifi wanda imamul mawardi ya kawo yake cewa mubadalati aynin aw manfa'atin mubahan mutlaqan bi ahadihima kadhalika ala ta'bid fihima bi ghairi riba wala qardin wala qardin li salam yake cewa shine canje na wani abu wani al'aini duk wani abu wanda zai iya amfanuwa da shi sai in baka kai ma wani abu wanda zaka iya amfanuwa da shi kudi ne ko kuma a gida ne ko wani abu makamancin haka amma dai ya kasance manfa'atuhu mubaha amfanuwa da shi abu ne wanda shari'a ta halatta mana mu amfani da shi ba abba abba ne wanda shari'a ta haramta mana mu amfani da shi ba kuma ya kasance alat ta'bidi fihi ma na baka ya koma mallakin ka har abada ka bani ya koma mallaki na har abada ya ce ya kasance kuma bai gairin riba wala ƙardun lisalamin ya kasance ba tare da riba ba a cikin shi ba ko kuma wani bashi wanda za a yi ruwa a cikin shi wannan shi ake kira da albayu sai yake cewa wa ya juzu bai'u kulli mamlukin fihi naf'un mubahun malai ya kawo mana yake cewa mas'ala ta gaba halaka ne duk abinda aka halatta mana mu amfani da shi halaka ne mu saya ko kuma mu sayi da shi amma dai ya kasance mamulukun abu ne wanda na mallaka kenan abin da ban mallaka ba bai yiwa in sai da shi abin da ba nawa ba bai yiwa in sai da shi abu ne na wani yana amfanuwa da shi ko abu ne na wani ya ajiye shi kurum na shanyo kwara sai in ce kai wannan abin ya ji ma'anan waye zai saya kawo kudin shi in amsa in yi gaba wannan haramun ne abin da baka mallaka ba abin da ba naka ba ba a saya ko kuma a sayar da shi saboda duk abin da yake na wane ne to yana mallake shi ba wani wanda ya sai amfani da shi in ba shi ba sai dai idan ya ba da dama ya ce a sayar to a wannan hali kuma ana iya sayarwa kenan kai ka kasance a matsayin wakili amma dai bai ba da dama ba to bayarwa hatta da sayarwa sai yana iya yiwa ya kasance ya ajje abin nan yana amfani ko ya ajje wannan abin ba amfanuwa yake da shi ba misalin ko wani hili ne ya saya har gari ya tarar da hilin nan kurum sai wani ya zo gittawa sai wani ya cewa a ai hilin nan na gan shi wallahi ya burge ni na saya miliyan goma shi kuma a miliyan ɗaya ya saye shi shi kuma a balar in wurin ba ta kai miliyan takwas ba sai ce kai na sai da maka to ya halin ya hukuncin sai cinikin wannan yake kaga ai abu ne wanda ba nashi ba sai ya sai da shi yace na sai da maka to wannan hukuncin cinikin nan yana rataye akan shi wannan mai kaya zai zo zai tarar da shi wanda na ga wuri kaza na ga da kai amfanuwa a yanzu a tsarin wurin ana sai da shi miliyan 8 sai na aka ce mini miliyan goma sai na ce kai wannan ai ba ma sai an maka shawara ba na ce na sai da ya ka gani cewa da na sai da shi kenan ba matsala amso kudin ko kuma a ba ni kudin shi kenan amsa kai ma ga al'adarka to kaga wannan turki ya riga ya tabbatu amma dai a halin yace kai ni wannan wurin fa dama da na saye shi dai in gina ne dan ciriki ya tashi tilas a mayar wa wancan wanda aka amso kudin shi saboda ne saboda shi wannan a matsayin wannan shine malaman malaman malaman fiqh suke ce bai'ul fudula bai'ul fudula wanda ba naka ba kurum na gani ne kayan malam usman ne ina iya ina iya zawa in millashe shi ko na gani ba ni ma ina iya samu ko kuma a ce maka in ka sa baki an saida kana da miliyan guda a cikin a cikin a cikin kudin a haka ne to shi kenan na sai da sai in zo kuma in fara madiya ai na ga wurin nan wallahi na gani yayi kudi yayi kima da yawa kaza da kaza to har yanzu wurin nan yana rataye a hannun shi ma da Usman sai idan ya ga dama ya ce eh na sallama sannan ciniki yake tabbatuwa idan bai sallama ba ciniki bai tabbata shi ne malamai suke kiran shi da bai ulfudola sai malai yake cewa illal kalba ka gani sai ya ce sai dai kare nan sai dai kare akan ni akan la yajuzu bai'u kullu mamlukin fihi naf'ul mubahun kaga kare ana iya amfanuwa da shi ta hanyar halaka shine abubuwa guda uku imma ya kasance farauta wanda kare wanda zai ranga shine ake kiran shi kalbul mu'allab karan da za a turinga tura shi farauta shine wannan wannan wala taqulu mimma lam yuzkar smullahi alayhi wa innahu lafiska shine hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan lokacin da zaka tura karanka kai bismillah ya kamo to ka ci idan ko ka tura shi baka tura shi ba kai bismillah ba ya kamo to kada ka ci kabar me shi ya ma kan shi farauta to kaga irin wannan an baka dama ka mallake su ko kuma kalmul mashiya karan da yake yake maka kiwo kana bayan gari wannan karen dabbobinka kana tsoron kan wani abu kadda ko wani ya musu farmaki ko kuma wata dabba ta musu farmaki sai ka kawo shi ka ajiye shi kaga shi ma wannan an baka dama ka mallake shi ko kuma karen da zai maka gadin wata dukiya ka kana bayan gari ba ba wani abinci a wannan wurin kana iya ajiye shi to wa'annan su ne aka baka dama duk da idan muka dauka ba da yawa daga cikin malamai sun tayi akan shi ba irin wannan nau'ikan kararrukan nan bai halatta a saya ko kuma a sida su sai dai mutum ya kawo ko kuma idan ya gani ya dauko ya zo ya kiwata shi ya tarbiyyatar da shi ko kuma idan an tarbiyyatar a bashi shi kyauta amma dai bai halatta a saya to ya kasance wadda kwai mazhabu na malikiya da kwai malam mai tuhfa ya kawo yake cewa wannan kare guda biyu an halatta mana a saya an halatta mana mu saye su shine karen da zai maka kiwo da karen da zaka yi farauta yace duk da a mazhabin an samu sabani akan karen da zai yi farauta bangaren sayan shi wallahu ta'ala nan malam sai yake cewa fa innahu yajuzu bai'uhu wannan kare na farauta yace halaka ne a saida shi yace wala gurma ala fa innahu la yajuzu bai'uhu haramun ne a saida shi yace wala gurma ala mutlafihi wanda kuma ya kashe shi misalin ya dame shi ko kuma a ya zo da mota ya kade shi ya fadi ya mutu yace to babu wata ramuwa akan wanda ya kashe wannan kare aka sabanin wannan kwarfi hire mutum ya tayi nemi wani kare ya dauka kuma ya ci gaba da ya ci gaba da mai aikin da ya saba yi be yace li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naha an samanil kalbi saboda manzo Allah tsira da mun Allah tabbata a gare shi yayi hani akan kudin kare yayi hani akan kudin kare kidan idan an yi hani akan kudin kare kenan haramun ne a saya ko kuma haramun ne a saida sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man iktana kalban illa kalba mashiyatin aw saydin duk wanda ya riki wani kare ko ya mallaki wani kare in ba karen da zai kasance mai ba kare ne na kiwo ko kuma kare ne na farauta naqasa min amalihi kullu yawmin qiratani a kullun za a ringa ragewa daga cikin ayyukan shi matsayin qiradi guda matsayin qiradi guda biyu iraki guda biyu ka koma kan hadisin wanda ya yi wa gawa sallah ya raka gawa an tambaye manzo Allah wa mal qiradi manzo Allah menene qiradi manzo Allah yake cewa mislu jabal uhud kwatam kwatam dutsen uhud to a kullum ana yanke maka wannan to in ka waye gari akai akai kwana 100 mi zaka mi zai baka saura a cikin ladanka sai dai ka yi kokari kullum ka ringa raka gawa kai kamar da sallah kafin ka raka gawa ka samu guda biyun sai a ringa dan an rage can a ringa wannan amma dai ai da wahala shine wannan yana ɗaya daga cikin babban illa wadda za mu mida shi kamar ba komai ba ga gawa ne yana neman he ya rike kare he ya sanya kare a gidan shi a bakin kowa a rubuta shi yan mai sha wannan duka wannan yana ɗaya daga cikin tarbiyya ta turawa addinin musulunci bai bukata haka shi ga abin da aka koya maka ga tsari nan yadda za ka yi ka kare gidanka la'i da kwai addu'ar da idan ka yi ba wani wanda ya isa ya ketara ya ɗaukar maka abin da kake ga a cikin gidanka kuma da shari'a ta addinin musulunci ake yi waye ma zai yi gaga ya jira gidanka ya dauki wani abu ya sani daga ya huto kurum yanke mai hannu za daga an ganka kuma an sanya ni ne yanayin an san yankan hannu na sata daga an ganka an san an san an maka balshe a rayuwa duk wanda zai yi mu'amala ta ciniki ko ta saye da sayarwa zai ringa shakka a kanka to idan an yi daya wallahi wani gobe ba zai tafiye ba
kaga abu ne wanda da shari'a za a rinka tabbakawa da abin da ya zo da sauki to mas'ala ta rikin kare a cikin gida in dai ba wannan dalilan ba to haramun ne kafan mutum ya ya riki kare in ba wannan ba shine kaga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim dukkan suka fitar da shi yadda kan matsalar da mala ya kawo wala gulma ala mutrifihi wanda ya kashe kare wanda ya kashe kare ko wani hatsari ko kuma wani abu makamancin haka ba a sanya shi ramuwar wannan kisa da yi wa wannan karan ba sabanin wani abu wanda yake mai kima zai rama idan ya kasance da gangamni wasu daga cikin malamai suke cewa idan ka ɗauki matsala karen da yake farauta saboda kare ne wanda aka mai tireni an sha wahala wurin tarbiyyantar da shi wurin farauta suka ce to wasu daga cikin malamai suka ce a wanda ya kashe shi to zai rama zai biya wannan kimar ta wannan kare wasu daga cikin malamai suka ce a babu wannan hirar saboda kare aslan haramun ne a saye shi ko kuma a saye shi yanzu kuma abinda karshen lalacewa wata ta same mu shine wani shi kasuwar shi kare ya maida ta kurum zai ringa sayan kare yana saidawa kaga wannan haramun ne kadan qata'an kasuwa ce wadda bata halatta kasuwa ce wadda ubangiji ya haramta sai mala yake cewa wala yajuzu bai'u ma laysa bi mamlukin li kuma haramun ne mutum ya sayar da abinda bai mallake shi ba game da wanda zai sayar abinda baka mallake shi ba ba naka ba kurun ka tashi ka ce ka sida shi wannan haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hakim bin hizam ya zo gun shi yake ce mai manzo Allah yace in kasuwa ko masu saye masu sayar abubuwa a kasuwa suna zagwa wuri na ni ina a matsayin ɗan kasuwa suna tambaya na ya hakim kana da kaza ka sai da mana sai in ce babu shi sai in tafi in nemo shi a kasuwa in zo in sai da musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabi' ma laysa indaka abinda bakka da shi kada ka sai da shi bakka da shi a cikin shagonka ka ruha wa kanka asiri ka gyale a banna da shi ta yi wurin wani ko kuma a'a kana so in tahi in nemo maka in saida maka ko kuma a'a kana so in tahi in amso maka wurin abokin kasuwa na in kawo maka eh ina so a kai ni wurin wanda yake saidawa ka wuta daga cikin riba ka wuta daga cikin shakka ka wuta daga cikin kokonto shi abin da zamu fahimta kasuwa sirri guda biyu gare ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima duk lokacin da za a yi kasuwa a wani kaza wannan kayan jikabiyar na sai shi amma dai wallahi ba na sai shi jika goma sha biyar ba to ga ga jika goma sha biyar Allah sai ya sanya albarka a cikin abin da aka samu a na sai shi jika biyar jika shi da nake so ka tsara mun jika ba na tsara maka wato a ji'i gaba shikenan buri kalahum ma fi ba'ihima Allah sai ya sanya albarka a cikin kasuwa shi zan yayi ka gani wani dan karamin dan kasuwan ya tashi a shekara biyar shikenan a cikin kasuwa an fara ya fara kartone ko ina sunan shi shi kuma wani yana nan shekara 40 da dan tebur din nan kullum haka yake saboda mi saboda ya ke gaskiya a cikin al'amarin shi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan suka boye suka yi ruha ruha yace Allah sai ya zare albarka daga take cikin kasuwa ai tai sai ya zo yayi cinikin jika dari a yini washe gari ka tambaye shi ina kudin wallahi ba zai ce maka ga abin da ya da su ga inda ya san kasuwa sun watse sun watse amma dai wanda ya yi gaskiya ya samu ribar jikka wallahi ta yi albarka akan wanda ya yi babakere ko ya yi ƙarya ya samu ribar jikka goma shi arzikin nan Allah ne yake tabbatar da shi ba wai dubara ba yau ba yawan tarawa ba ne ba ba yawan kurm Allah idan ya ga dama yadda ka gani ana cewa dare guda ubangiji yake yin batu da to haka kurm wata kasuwa Allah zai bujiro kurm shi kenan abu ga a kwashe ka tahi ka tahi har abada kenan sai dai a ranka lissafin ka sai ya inda zan murke sirrin kasuwa gaskiya wallahi tallahi tabbas ubangiji shi ya mana alkawari zai sanya mana albarka a cikin abin da muka samu na daga dubara akan kasuwan mu dukkan shi ne duk abin da ba naka ba shi ne manzo Allah nan yake bayyana mai abin da bakka da shi kada ka sida a zan ta yin amsu ka tahi amsar ba zuwa za ka yi ka yi ciniki ba da wane ba ka ɗauko ka kawo ba a'a wane wani yana son kayan nan nawa za ka saida shi kaza zan saida to in na dawo za ka hudda a ko kuma na baka shi akan kaza ka tahi abin da ka ɗora naka ne haka wannan duka halakar in ka zo hoto nawa ka saya a na saya kaza na amso shi a jikka a na 300 zan saida maka to shikenan ai ya muna arha na baka 300 kaga ka samu darinka a halakarin ka amma dai ba a zo ana ruha ruha ba a kaza a do yayu ba yayu ba a kaza ko in ka zai ta mun ma kaza kai gaskiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ka sayar da abinda baya baka da shi a hannunka ba mallakin ka ba amma dai wannan ya sha bamban da matsala ta koman da ban baka a wani ina son kaza na amince ina son kaza abin nan daga ƙasa kaza muke ɗauko shi eh ba matsala a kawo mun shi kwana nawa zai dawo kwana kaza to shi kenan a kawo mini shi kuma abin da yake ka'ida shine ka bani wani abu ko ka bani dukkan kuɗin ko kuma ka bani wani abu daga cikin kuɗin to gashi nan idan da zan ɗauka in tayi to ya koma to bashi akan bashi ni zan ta yi in za kuɗi na kai a matsayin bashi kayanka ne nike hidimarsu in ta yi ɗauko in kawo maka ga shi ba wannan matsala ce wadda take mai zaman kanta amma ni halaka ce a zan amsa zan ta yi in kawo maka abinda kake so zan kawo maka to a wannan halin shi kuma wajibi ne shi ma mutum ya yi gaskiya iri kaza nake so iri kazan nan kaza muke sai da shi to na yarda na amince to bakka da incin ka kawo mai abu wanda yake kuma bayan haka wannan ka gani irin abubuwa albai bai umalai sa inda ka abinda baka mallaka ba misali irin cinikin da banki da suke yi sai a yi a ce a muna da gida ko muna da muna da mota iri kaza ko mun sanya mota iri kaza zan mu saida ta a kaza motar ba a so ta ba ba a yi ba a yi mawa cinikin ta ba a sanya ba kurum a muna da farashin ta kaza ne sai a zo a yi misali to wane yana so wane yana so wane yana so to ku zuba ku zuba wannan yanku je kwanta yanku kaza zan mu zuba sai kun zuba sankantar fursan yanzu wannan bitaksida da kaɗan-kaɗan sankantar fursan yanzu ku zuba har da riban mu a ciki kaga wannan abu ne wanda basu da shi za su siye ga maka ka zuba kuɗinka sannan a tayi a kawo abin sannan a meka maka sannan yanzu kuma su su sa ribarsu a ciki a ringa maka lissafi kaza da kaza da kaza da kaza har zuwa lokacin da za ka ije wannan kuɗin a duka wannan abubuwa ne irin ciniki ne wanda shari'a ba ta yarda su ba ya ce illa bi izini malikihi sai dai da izinin wanda ya mallaki wannan abin kaya na ne na baka kenan izini maliki shine alwaki ina iya baka wakilta in ce maka wani ga kaya ranar shiga kasuwa ka saida shi wannan kayan ka saida mun shi idan ka saida ka dawo zan baka jinka ya tafi kasuwa minti biyar ya dawo ya saida jikar shi zaka ba shi a wani ga kaya ranar idan ka saida shi jikka zan baka ya tafi ya ta yawo ya ta yawo ya ta yawo har magariba ta har aka liƙe kasuwa bai saida ba ya mai doma kayanka to wannan hobe da jikka ko kuma ya ce maka a wani ga kaya nan yini guda za ka yi in ka yi yini kana neman mun wanda zai saya aka saida kana da kaza in ya tafi yini ya kare ya dawo an saida ba a saida ba kudin shi za ka ɗauka ba shi wanda ita ake kira da al'ijara shi kuma bai'ul furulu wanda muka yi bayani a baya shine zan baka zakka saida abu amma dai yana ta'allake da hukunci na saboda ba naka bane ba na wani sai an dawo wuri na a eh wannan abin shikenan ba matsala na saida idan na saida yanzu kuma ni ne na bada incin shine mala ya kawo mana illa bi izni maliki sai dai mamallakin wannan abin idan ya ce na amince na saida to wannan abin ya sirtu amma dai don wani ya shigo ya ce a shikenan a zan yi kaza sabanin wakili kenan wakili shine wanda zaka bashi na baka kayana sai ka sai da mun shi a kaza in ka ƙara abin da ya hawo sama naka ne baka da komi a wuri ko kuma a yi ka sai da mun shi kaza nake so in ka sai da mun kana da kaza ko kuma ta yi ka yi ciniki ka sai da mun shi in ka sai da kaza zan baka daga cikin riba ta kashi kaza zan baka ka gani wannan wakili ne ka riga ya ka sallama min yanzu duk yanda yi da kaya kalkashin sharaɗin da kuka yi daidai ne shi kuma bai ulhudud baka sanya shi ba kurum zuwa zai ya saida in ya zo kuma he ai taka maka ne wani wannan kayan so muke yi da Allah an saida wani saboda wannan ne yana da bukatar shi ko kuma ai mun gani riba ce mai albarka kaza da kaza saboda shi abin da yake yiwa ribar da zai samu ko irin percentage inda za a bashi ko irin alkawalin da aka yi mai a to shi kenan na sai da kai ma ka samu riba a zan baka kaza a ciki ko kuma na to bana baka gobe ba eh mu dai ka sai da eh na amince na sai da kaga wannan shi ne ake kira da bayar fudur shine ma da yake bayyana mana illa bi izni maliki sai dai mamallakin wannan kayan idan ya amince ya sai da ya bayyana to halaka ne mutum ya ya wannan yin shi ko ciniki ya tabbato au wilayatin alaihi ko kuma an ba da shugabanci ne misalin kamar dukiyar maraya wadda aka dora ka shugabanci a kanta marayan nan yana bukatar wannan dukiya makaranta ce ko kuma lakwal in shi ce an buga an buga a samu inda za a samu a biya mai ko a mai wani abu wanda yake wajibi ne ko wani abu wanda ya shahi lafiyar shi dukiyar shi ce an buga an buga an rasa wanda zai taimaka a yi mai to don me sanya za ka sama wannan duke ido kuma alhalin bukatan marayar ce kaga shi wannan wanda yake shugabantar wannan dukiya halaka ne ya tayya sai da kaga ba duke shi bace ba amma dai an sanya shi ya jibinci wannan alamar ko ya yana shugabantar wannan dukiya halaka ne ya tayya sai da ta ko kuma yaro ne ko kuma mahaukaci ne mai dukiya kuma dukiya a hannun wani yana bukatar abinda zai ce yana bukatar inda zai kwanta yana bukatar sutura kuma shi ne da abinda zai yi mai kaga ba a bar dukiyar shi ba a ce a tunda dai kaza za a dauka a sai da wani abu daga dukiyar shi a yi mai bukatun shi ko a yi mai magani ko kuma yaro wanda yake wawa ya balaga ya kai a dauki dukiyar shi a bashi amma dai wawa ne inda zaka bashi jikka ka ce ya tayi so maka abin dala 20 to zai bar cancin in aka ce mai dala 100 dala 100 zai bada to kaga irin wannan wala tuqtu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wannan sai dai a jibintan mai al'amarin dukiyar shi a tiyas da shi a tuwatar da shi a mai bukatun shi to kaga da mizami da wannan dukiya wa zai yi wannan abun wanda aka wakiltar da shi ko aka shugabantar da shi jagorancin wannan dukiya shi zai dauki dawainiyar sira ta kaga wannan ba dukiyar shi bace ba amma dai yana iya tasarrufi akan ta dalilin maslaha maslahar wannan marayi ko kuma dalilin maslahar wannan mahaukaci ko kuma dalilin maslahar wannan wawa shi ne nan malam ya bayyana mana kenan abinda ba naka ba sai da izinin wanda yake da shi wanda ya mallake shi zai sayo ko kuma ya kasance kana shugabantar dukiya wadda take ta maraya ko ta wani mahaukaci ko kuma wanda yake wawa ya ce wala bai umala na fa'afihi kuma bai halatta mutum ya sayar da abinda bai da wani amfani abinda bai da amfani ya ce kal hasharat kamar kwari duk da akwai kwarin yanzu da suke da amfani kamar tsutsa akwai tsutsar da take da amfani sai da ta ake yi auna ta ake yi tiya-tiya a ringa sai da ta kaga inda ba ta da wani amfani dalilin ana baiwa wa'ansu dabbobi su masu amfana da ita to kaga duk abin da bai da amfani shi ba bai halatta mutum ya sayar da shi kamar idan ka ɗauki misalin irin abin da yanzu ake ake saidawa kasuwannin duniya kasuwa ta informatic zaka ga an sai maka almu'ashshar wani kaso za a ce maka a ai flash din nan tayi kaza na saya kaza abu ne wanda yake hayali ba wai lalle bai kasance ba to kaga wannan dalilin da ya sanya da kai karar da kai garar a cikin shi irin wa'annan dukkan su haramun ne a sayida abinda ba shi da wani amfani wa ma naf'uhu wa la ma naf'uhu muharram ko kuma duk abinda amfanin shi haramun ne kaga giya tana da amfani amma dai amfanin ta haramun ne kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismun ma akbar min naf'ihi ma to kaga amfanin amfani ne wanda yake wanda yake na haramun zaka zaka sha zaka zaka iya ma kowa rashin mutunci to kaga amfani ne amma dai wanda yake na haramun shi ma haramun ne mutum ya sayar da shi yake cewa wal maitata haka da mushe shi ma haramun ne a sida sai dai nan almaita da kwai kashi biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta mana su ne al-hut wal jarad ko da kihi da kwara wannan su nau'ikan su an halatta mana koda sun mutu mu dauka mu saya ko kuma mu sayida dalili akan wannan abubuwa faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya da Muslim suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri yake cewa lalle ubangiji madaukakin sarki ya haramta sayar da giya da sayar da mushe da sayar da alade da sayar da gumaka dukkansu wannan haramun ne ubangiji ya haramta su kaga duka wannan su suke kara tabbatar mana lalle haramun ne duk abinda bashi da wani amfani duk abinda amfanin shi haramun ne haramun ne mutum ya saida shi kamar kayan kaɗe-kaɗe ko kaya wanda suke na haramu dukansu wannan amfaninsa amfani ne wanda yake na haramu za a amfanar abu ne wanda idan an ɗauke su za a yi amfani da su to abu ne wanda ubangiji ya haramta shi za a yi kamar wani abin da ya shahi sigari da sauransu dukkansu wannan amfaninsa haramun ne ubangiji ya haramta a saya ko a sayar da su kamar irin mutanen da suke sayar da karnuka wanda ake na kawa irin wanda turawa suke dauka a sanya su a gida a ringa kawatar da su dukkan su wa'annan haramun ne katan mutum ya sayar da su abubuwa da yawa idan ka koma cikin shari'a zaka gani wanda amfanin su haramun ne a amfani da su dukkan su haramun ne a sayar da su yace wala bai'u ma'dumin ko kuma abinda babu shi aslan a buga a buga babu shi ko a sama ko a ƙasa babu shi ka ce ka sai da shi kaga wannan damwara ke kaga shi ma wannan haramun ne saboda abu ne wanda an jahilce shi shine mala yace kallazi tahmilu amatahu kaman misalin abinda baiwar shi take dauke da shi misalin yana da baiwa sai yake cewa yazo ya kirawo wani yace kaga wannan baiwar tawa kaga ai kyau gare ta ko to wannan baiwar tawa dan da za ta aihuwa a cikin ta ko mace ne ko namiji ka zo in saida maka a nawa zaka saida mun zan saida maka kaza ita kuma baiwar bata ma dau cikin ba baranta na ayi lissafin abin da yake cikin nata yace kaga wannan abu ne wanda babu shi haramun ne a saida ko kuma kurum ka ce a ai kana da satellite an halba ta a sama abin da babu shi kurum ka sheka mutun ƙarya duddan ka amshi kuɗin shi kaga yaudara kenan to duk abin da babu shi haramun ne katsan mutum ya yi saye ko ya saye ya yi cinikin shi au shajaratihi ko kuma abin da yake jikin itaciya itaciya ce an shibka ta bata ma tsirar da tsirran ba barantana mata a ga menene za a samu ba sai ce a wannan itaciyar ta in ta yi tsiro in ta yi ƴaƴan itacen ta na sai da maka shi kaza sai ka ɗauka ka bada na saya ita kuma ita ce tana nan bata ma kai ba inda za ta fara alamun alama hutar da tsirrai ba to kaga abu ne wanda babu shi ba a san ba yayu ko ba yayu ba a ce a saida kaga sabanin abu wanda shi kuma gashi nan idanuwan ko cikin da kwai shi kamar dabba dabbar da take dauke da ciki sai ka ce a wani zo in saida maka abin da yake cikin dabban nan nawa zaka saya kaza zan saya a na saya jika goma to shikenan Allah kai mu lokacin da ta kaga wannan da kwai garar a cikin shi baka san ban mi za ta aiwa ba baka sani ba dan ya huto da rai ko ba zai huto da rai ba in ya huto babu rai dan ka ne ko kuma ba naka bane ba kai asara ko baka yi asara ba shi kuma kullun shari'a tana karewa kadda wani ya ci dukiyar wani da tare da zalunci sai dai nan kan mas'ala a shajara itaciya shine an mana rangwame lokacin zawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina yayi rangwame akan haka ya tarar da su suna yin haka suna irin wannan tarike shine bai'us salam shine misalin yanzu kaka ce take nema muna cikin rani kaka tana damana tana neman shigowa sai yanzu wurin mala Usman ce to bana ma alhamdulillah mun gode wa Allah ina so ka bani bahubiyal na masara ko ka bani bahubiyal na hatsi bahubiyal innan in Allah ya sanya damana ta yi kyau zan mai da maka bahubiyar ɗinka to yanzu bahubiyar zai bani ko kudinsu zai bani bahubiyar nawa to kenan ku duk ɗaya nawa yake duk ɗaya jika goma kenan sai ya ɗauki jika hamsin ya bani jika hamsin yanzu wannan ni na tsaya kamar misalin bahubiyar ɗin a mallaki na ne na zo na saya a wurin shi na koma yanzu mi muke jira lokacin damana in Allah kaddara damana ta samu in nayi kada zan dauki bahugiyar in shi in mai daki saboda me da kai taimako a cikin shi amma dai manzo Allah sai ya kawo sharadi man yuslif fal yuslif fi kaylin ma'lumin waznin ma'lumin wa fi waqtin ma'lumin duk wanda zai ya kasance to awo kilo nawa na baka a tiya nawa na baka nau'in abincin wani iri ne hatsi ne hatsin bushashe ne eh bushashe ne ga yaunin shi tiya kaza na baka eh bahudan bahudan tiya 40 na baka guda biyar ka sai da mun su bahudan tiya 40 guda biyar na baka to ba matsala ga sunan na medo maka fi waqtin ma'lumin a wurin lokaci wanda yake sananne da zaran mun yi girba a wata na takwas ko a wata na tara zan dauki kayan ka in maida maka to kaga wannan mun sani ni na baka ni zan maido maka yaushe zan maido maka wannan sai aka baka kaga ai ma'lumu ne babu shi a wuri na amma dai mun yi ciniki akan shi zan maida maka wannan shi kadai ne rangwamen da aka yi lokacin da manzo Allah ya tarar da mutanen garin Madina suna aiwatarwa su badawa suke yi kuma lokaci kaza ba tare da wata sharadi ba sai manzo Allah sai ya dabbade aka mana rangwame zaka bada amma dai ya kasance in san mi na baka mi ya kai maka amsa yaushe zan maido maka mijin da shikenan idan an cika sharadi sai a yi wannan assalam shi ne nan mala ya kawo aushe jarati ko kuma itaciya itaciyar da ba san mi za ta tsirrar ba to bai yiwa a sayar da ita amma dai salam shi wannan ubangiji ko shari'a ta mana rangwame a kan shi ya ce wala majhulin ko kuma abin da aka jahiltance shi ba a san shi ba ba a san shi ba kamar misalin kamar kamar kamar kamar kamar kamar cinikin jiwa ko cinikin mulamasa cinikin shafi kwaron in ce maka a duk abin da ka shawo a cikin kayan nan na wani sai da maka shi jika goma yana iya shawo kayan miliyan ɗari to kayan kwa ai an yi wannan ko kuma in ce maka ga wannan tsakuwa jewa duk kayan da ta mada a kan shi jika goma kurum sai ya jewa ya bugo kayan jika hamsin a jika goma kaga wannan shi ma wannan abu ne wanda da kwai jahilci a kan shi kana iya bugo kayan jika kana iya biyu bugo kayan dala ɗari irin wannan wangayin da ake mana me yake da suna a kwalliya na kaushu da ake wannan ko kuma a jera turu a ce buga in ka buga abin da ka samu sai ka bada kanagoyinka ka bugo kayan kayan dala ashirin ka sake ka bada ka bada kanagoyinka sai ka bugo alawar biye to kaga duka wannan garar ne haramun ne bi halatta a cikin a cikin a cikin shari'a shine wala majhulin yace kal hamli kamar wannan abin da yake ciki a ce a abin da yake ciki an saida maka kaga wannan abu ne wanda ba a san shi ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan haka da kai nasi da kai ruwayoyi wanda suka tabbatar da haka yace wal ghaibul ladhi yusaf lam yusaf haka da abin da babu shi wanda ba bayyana ba sifar shi ba yanda yake yance maka ai ina da mota zo in saida maka mota malam Usman a yo no zaka saida mun mota ka bun bayyana maka wata irin mota bace ba marka inta tsohuwanta sabuntakar ta ba a ne inta ba kurum he nace maka ina da mota nawa zaka saida mun a na saya miliyan biyu a kai miliyan biyu kara kara baka san ba yace to wannan shi ma ciniki ne wanda yake haramu bai halatta a yi shi ya ce walam ta taƙaddam ru'uyatuhu kuma abinda ba baka taba ganin shi ba a ce a wani abu ne a can cana ake ake da shi babu hoton shi babu kurum sai in ce maka a ai kaza ne kurum to wannan da zarar an kawo shi a nan ne ake tabbatar da khiyarun ru'uya za mu zo kan alkhiyar za mu yi bayani akan shi zaɓe to da kai khiyarun ru'uya misali ne na zo na ce maka a ai littahi na ne ina da littahi littahin nan bangon ja gare shi kaza da kaza da kaza da kaza da gare shi za ka gani an mai wani ado a bakin a gilaf ɗin shi da kaza sai da aka kawo sai na gadi abin da kake haɗi mini ba haka ba ne ba to a wannan halin ina da khiyarun ru'uya ai abin da ka haɗi mini ba shi ba ne ba ko kuma ka taɓa gwada mini hoton shi a waya da na gani na ce a kawo mini na ba da kuɗi na da aka kawo sai na ga abin da yake cikin wayar ba shi ba ne ba kai tsaye ina iya fasa cinikin nan ina iya warware wannan cinikin ba ni kuɗi na ga kayanka ba wani zancen wani a tsaya he an kai kotu ko kuma a biya yi ko aibu gare shi a'a abinda ka faɗi mini ko abinda ka gwada mini ba haka bane ba ga kuɗin ka ba ni kayana ko ga kayan ka ba ni kuɗi na kurum shi ke shi ne walam ta taƙaddam ru'uyatu ko ya ce wala ma'ajuzun an taslimihi ko kuma abinda naka ne amma dai baka isa ba ko baka da ikon ka ka ya dawo mallakin ka kayan ka ne wanda aka saci ka sani sun tahi sun tahi amma dai shi wanda za ka sai da ma ya san da kayan kana da su to nawa ka saya kaza na saya to ka tarra da gida ka je ka amsa he da ka amshi kudin mutar sai ka tahe kai ka koma ka ce mai wallahi ai wani an sace kayan mun yi ciniki kurum da muka koma an dauke kayan kudin shi zaka bashi inda ka sai da me ne wane ga kaya nan ina da an zo an ga kaya a mangazarka eh kaza kaza na saya kaza sai ka dauka ka bashi nun yi ciniki ga kuɗi na baka sai ya ce yaushe zaka zo ka ɗauka gobe zan zo in ɗauka to shi ke gobe bai zo ya ɗauka ba jibi sai aka sace kayan shi aka sace ba kayan ka aka sace ba wannan ita ce shari'a don me yasa bai zo ya ɗauka ba sun wuta daga mallakin ka ya ba da kuɗin gadi ya ce a mai gadi kuma menene da kwai matsala ta abbaman ita ma za mu zo kanta insha Allah a cikin babul biyu shi abbaman al-yadul amina laysa zalamina da hannun da yake amintacce bai gaba bai rama abin da aka sace ko abin da ya lalace ka ba ni kayanka ka ba ni salular ka ce mana yin ajiye maka ka sani ni in nan ba mai ta in ta kaba ne ba mai aiki da salular ka ba ne ba mai lalata maka ita ba ne ba kuma aka waye gari an ɗauke salular ba za ka sa ni ramuwa ba duk inda aka ce a hawo sama a hawo ƙasa ba zan yi ramuwa ba saboda ni amana aka ba inda a ce ina da wani hali na in an bani ina bangewa ko kuma a'a na barta akan titi ko kuma a'a da ka bani inda ka bani a cikin a cikin mutane ne na barta mata hiyata kaga wannan da kwai da kwai ta'addin da kwai tafriza a ciki da kwai sakaki da ganganci a ciki to zaka biya za mu zo kan masala ta gaba shi ne nan abinda aka ɗauke abinda kai ba ka iya maido shi ba naka ne mallakinka ne amma dai ba zai taɓa dawowa ba hannayenka ba haramun ne a saida shi shi ne ma da ya buga mana misali kal'abika kamar bawan da ya tsere wa mai gidan shi an buga an buga an rasa inda yake ya ka zo kai ciniki wani zo sai da maka bawa na an gaga mu da shi ka kama shi ya koma naka to kaga wannan ciniki bai yi ba sai dai ko ya kamo shi a biya shi ladan kamarwa idan an zo an zamna sannan a saida shi ya ce wa sharidi ko kuma dabbar da ta tsere ko dabbar da ta kubce ko ta bace ya ce ita ma babu hira a sayar صلاة العشاء haka tsintsin da yake sama kurum ka gan shi tana wucewa ko wani hankaka ne a sama kwanne cikin wanda ake saida irin ko wata wani wani- wani dabbar da ake ci a sama ya ka ce a wani kurum zo in saida maka kai baka iya ba baka sanya za a yi ka kamo ta ba ko kuma abu bai malla- bai zamanto mallakinka ba ka ce wani na saida maka haramun ya ce wasu make filmayi ko kuma kihi a cikin ruwa ruwan da ba mallakinka ba wannan shi ma haramun ne sai dai kan wannan matsalar abinda yake kamar bawa idan ya kasance ana iyawa a kama shi kamar yadda muka yi wani ana iya ba shi ladan shi ta yi ya kamo shi ya maido shi to wannan ana iyawa a kulla cinikin shi bayan an kamo shi ko kuma kamun lokacin wani ya sai inda yake kuma yana da iko akan kamo shi to ana iya kulla ciniki a saida idan an kamo a bawa wannan ko kuma ya kasance ta wannan atsairu alal hawa dabbar da take ko tsuntsun da yake sama misalin tantabara ce gare ka tantabaranka kuma ka sani gida gare su kuma komun dare sai ta dawo gidan nan ta kwana a sama ya kuka ganta eh nawa ka saya na saya kaza kaga wannan kana zaman in za ta dawo za ta kwana a gida wannan ana iya kulla cinikinta da daddare a kama a dama ne ita ko kuma ya kasance kihi ne ka zo ka yi ɗan fisin inka ka girke sai yake ya huto ka ce wannan kihin nawa ka saya kaga ina iyawa in kama shi saboda mallaki na ne na san yadda zai iya in kama shi kaga wannan duka ana iya kulla ciniki a halin da yake cikin ruwa amma dai koma bayan haka bai yiwa na ga kihi a kanya ko na ga kihi a tafki ko in ce a zo in saida maka kaga wannan ba mallakin ka ba san ba yadda zaka yana iya yin kasa yana iya zama wani yana iya zama ya kama kamun kai da makamancin haka kaga irin wannan cinikin baya dacewa yace wala bai'ul maksubu ko kuma abin da yake kwatacce abin da aka kwace duk abin da aka kwace maka baya yiwuwa ka saida shi ya kuma ban mallaki ba mallakin ka ba sai dai malam ya kawo yace sai dai mutum biyu suna iya su saye shi illa li ghasibihi wanda ya kwace maka yana iyawa kana iyawa ka sai dame a ce to wani tun da dai an mana hinkarhi ka zo wannan abin miliyan biyu yake na zo zo ba ni miliyan ɗaya da ɗari takwas na sai da maka kaga shi yana iya saya amma dai wani wanda bai iyawa ya amshe shi bai yiwa ya ya ya, ya sai shi haramun ne ka sai dame ko kuma aw man yaqdiru ala akhihi minhu ko kuma mutumin da yake iya kwace wannan abin daga hannun wanda ya kwace maka kana iya zauwa misalin a ce hukuma wani alkali ko wani juji ne kake tare da shi wani ya kwace mun kayana ya mun hin karshe a ba matsala ba ni shari'a zo no ka saida bane na saida maka kaza kaga ai shi yana iya da ikon da zai iya tura a kamo shi kuma ya huddo wannan abu in shekara nawa za a yi yana iya rike shi ya huddo wannan abu kaga wannan kana iya zauwa zo na asara ce ai da da da da asara kun da gidadanci zo mu raba nawa ka saya na saya kaya miliyan biyu ake saida shi zo ba ni miliyan guda na saida maka mota ce na saida maka miliyan guda shikenan ba matsala shikenan shi ya mai manda a tura a taya ka taho da shi ina ka sa mota a mai gida mota eh an hudo motar to kaga wanda yake da karfi akan wannan shi kuma kana iyawa ka sayar da shi to shine nan mala ya kawo kayan da aka kwace maka naka ne to wannan mutum biyu suke iya saya wanda ya kwace maka kana iya a yi negosi a saida ne ko kuma wanda ka san yana iya kwato wannan kayan shi ma kana iya saida ne wannan kayan ya ce wala bai a gairi mu'ayyanin ko kuma abin da ba a nuna shi ba kuma in ce a yanzu ga karke nan na dabbobi shi ne mala ya ce ka abdu min abidi kamar misalin mutum yana da bayu guda ishirin sai ya ce na saida maka bawa na ɗaya ce na saya nawa ka sai da mini na sai da maka jika talatin ga jika talatin in ka an zo kurum sai ya hudu wani wani takulkulin bawa wanda ba zai iya maka wani amfani ba ya ce wannan shi ne bawan da na sai da maka kaga wannan ciniki ne wanda yake da kwai garar a cikin shi wajibi ne a yi nuni a cikin bayinka guda ishirin wanne ne ka sai da mun a wancan katon wancan sakaran wancan mara hankalin a wancan mai wayan a tunda an tattara mutane tilas a samu kowanne da bambanci wurin bangaren bangaren halitta shi bangaren yadda ubangiji ya yi shi a wane na sai da maka a wane to na saya kaza shi kenan ko kuma a garken dabbobi ne aushatun min qati'in garken dabbobi ne na sai da maka dabba guda daya na sai da maka akuya daya nawa ka saya na saya jika 30 dai da ka zo ya aka dauko wata ai akuya wanda ba ta kara ta karya ba aka meka maka kaga ba a maka nuni ba ciniki bai yi ba wannan iya ɗaya daga cikin cinikin da bai dace ba a bulla shi ba malayin ke cewa illa bi ma ta tasawa a jiza'uhu sai dai abinda suke daidai wa daida kaya ne iri daya a ce kamar a tamuwa ce iri daya balle daidai ce kowace idan ka dauka mai zir'inta ɗaya take badawa kalar ta kamfani ɗaya ce to na saya jika nawa ka saya jika talatin na saya to gashi nan ka zo an ɗauki ɗaya an baka wannan ba wani babu wani laifi akan shi ko da ba a yi nuni ba akan wanda aka sai da maka ba ko kuma abinci ne ka kafizin min sakura ko kuma abinci ne aka yi kashi kashi kaga kowane kashi daidai wa daidai yake shi ma kana iya ɗauka a ce maka an saida maka sai ka ɗauka ka yi gaba da kayan ka amma dai duk abin da ba a nuni a kan shi ba to haramun ne a sayar da shi sai an yi haƙuri babin babin sai da sayar wannan babi ne wanda yana ɗaya daga cikin babubuka masu wahala a cikin fikihu amma dai idan an ɗan bibiya insha Allah za a iya amwaruwa saboda ba yiwuwa a ce rayuwa in ya wani hali kake in baka buƙatar saidawa kana buƙatar saya to ya kasance ka sani a shari'a menene haƙƙin ka wurin saya menene haƙƙin wanda zai saida maka kada a yi ciniki a cikin jahala ko kuma a yi ciniki a cikin garar ko kuma a cuce ka ko kuma ku yi cinikin da addini ya haramta kaza ko ya kasance ka saba kana irin wannan cinikin alhali kuma shari'a ta riga ta haramta irin wannan ciniki tun banza Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa tashin kiyama abinda mun karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makoma bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana dan uwa da amana arziki na nesa na kusa da ke fara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatar kowa da kowa ya shiga cikin al'amurka ya datar da mu Allah mana albarka yi wa zuriya albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi da daga dukiya albarka ya yi wa sauran kanukan mu albarka yan uwa da iyaye da suka riga mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya saukar da rahama shi a cikin kabarurkan su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu